الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu dan uwa barkanmu da sake haduwa a darasi da muke gabatarwa na taujihi na ilmul qira'at al mutawatira wa shadda bil ulum al lughawiyyah wa shar'iyyah ta'silan wa tatbiqan wanda wannan shi ne majalisin mu ko darasin mu ko zaman mu na 87 muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya za mu tashi ne dama muna cikin suratu maryam za mu tashi a aya ta 41 a farkon kissa ta annabi ibrahim alaihi wa ala nabiyina afdalus salati wa atammu taslim inda Allah subhanahu wa ta'ala ce wa zukuru fil kitabi Ibrahim kenan ka ambata a cikin littafin kisa annabi Ibrahim asalin maganar wa zukur Ibrahim fil kitabi innahu kana siddiqan nabiyya ko nabiyya ya kasance siddiqan fi'il mai yawan gaskiya siga ce ta mubalagha nabiyyan kuma annabi imamu nafi kamar da muka sha mai ya karanta nabiyya kenan sai zamanto ko dai da nabiyun da nabiyun da ma'anarsu daya ko ko nabiyun wanda ake ba labari ga annaba'un kenan sai zamanto fa'ilun ne ko bumi an alfa'il mai ba da labari saboda annabi yana ba mutanen shi labarin wahayi ko kuma fa'ilun ne bi ma'an alfa maf'ul munabba kenan ko kuma munabbe munabbe mai ba da labari ismul fa'il munabba wanda ake ba labari to duk annabi ana baisa wahayi a bashi labari shi kuma ya ba mutanen shi bayani sannan kuma duk annabi in mun ce annabiyu daga annabuwa ne sharaf babu annabin da bai da kima ko daraja wa iz qala li abihi lokacin da ya ce ma babansa ya abati ya kai babana idan muka duba ibnu amir da kuma wato abin nan abu ja'far al-madani sun karanta ya abata sun ka ce ya abati saboda ta'un din nan matsayin ya'un take ya abi ne to sai an kai mata kasra irin yadda ake ma ya'un ya abi wasu kuma to ya abata sun ka ce ya'un din an kamai da alif an gane ku ta'un din an kamai da mata wato matsayin alif sai aka yi mata aka shafi alif sai aka bar ni aka bar fatha don ta nuna alamar alif ce an kashe wadda take an yi inqilabin ta ya kuma ya aba almuhimmu da ya abati ya abata ko ka ce ya abati lugha ce ya abata kuma lugha ce ta larabawa ya kai babana lima ta'budu ma la yasma'u dan bi kake bauta ma abin da baya ji kenan bai dace a ce abin bauta ba bai shi wala yubsir kuma baya gani kenan wa ma la yubsiru wala yi ya an kashe ya baya maka amfanin komai bai dace abinda ake bauta ba a ce bai gani bai gani lima asalin shi limani sai an kashe he alif saboda hamza mimun abinda mimul istifhami ce ta tambaya ya abati an gane ku ya kai babana inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika ya zo min na ilimi abinda bai zo maka ba ba a ta ma lam ya'tika su min majzumi ne da lam wa alamatu jazmihi shi fi ilmi mudari'i hasfu harf al-illa fattabi'ni kabini baba in ji annabi ibrahim ahdika siratan sawiya in shirya da kai hanya madidiciya ita ce musulunci ya abati ya kai baba ya abata imam ibn amir da kuma abu ja'far ya kai babana na fata an fahimci la ta'budi shaytan kakka bauta ma shaytan kai masa da'a cikin halattawa da haramtawa inna shaytana kana lirrahmani asiya domin shi shaytan game da ubangiji mai saba ma ubangiji na yana fito na fito da Allah ya abati ko ya abata akan sabanin qira'at mun ce ibnu amir da kuma abu ja'far ya kai babana inni akhafu an yamassaka azabun minar rahman ina tsoron azaba daga Allah mai rahama ta shafe ka fatakuna lishaitani waliya sai ka zamanto waliyi ga shaidan mun gane ko to shi kalma ta shaitan sun ka ce daga shafa daga shatunana shi ne wato ba'uda wasu sun ka ce daga shafa ya shituna ihtaraka ya kone to duka waɗanda ma'anonin zance mafi inganci daga shatunana domin in mun ce shatunana nunun ta asliya ce amma in mun ce daga shafa ya shitu nunun za'ida ce an gane ko yawwa kuma shaidani akwai na mutum akwai na aljani ba sani kuma fahimta ba yawwa sun ka ce in ana son a gane asalin shi nuna ta shaitana ake cewa daga fi'ilin shi ba a cewa ta shayyata to duk da yake dai ma'anar shi ya kone shi dan konan ne na tunan zai kone da wutar jahannama wa in kana min nahiyatul ishtiqaq aw al wazn yana da rauni mun gane ko yawwa to sai Allah ya ce qala araghibun anta an alihati ya ibrahim yace kan kana kyama abin bauta ta an alihati bai ce fi alihati bai an ce raghiba fi shay'i yana kauna abu raghiba an shay'i baya kauna shi an gane ko ya ibrahim ya kai ibrahim an gane ko yawwa hisham ya karanta ya ibrahim domin ana karanta shi da ibrahim kira'a ta hisham ana karanta shi ibrahim kamar da an ka ce wazkur fil kitabi ibrahim ya ce to la illam tantahi in baka bari ba la naka zan jefe ka ko da duwatsu ko ko zan jefe ka da munanan maganganu wa hajurni maliya ka kaurace min lokaci mai tsawo qala yace salamun alayka amincin Allah ya tabbata a gare ka ko kuma aminci ya tabbata gare ka sa astaghfiru laka rabbi zan neman maka gafarar ubangiji na ya kuma cika alkawari ko ba ka nan bane wa ghfir li abi innahu kana min ad-dallin a cikin sutu shu'ara innahu kana bi hafiya domin ubangiji ya kasance mai kula da ni wanda yake damuwa da ni an gane ko to wa a'tazilukum zan kaurace muku wa ma ta'buduna min dunillahi da abinda kuke bauta ma wanda ba Allah ba sai ce wa ma ta'buduna domin goma ka la ta'qil بالنسبة لنا لا بالنسبة إلى الله وأدعو ربي إنا ركون أبنجينا أساء الله أكون بدعاء ربي شقيا ina fatan in kasance mara arziki da addu'a ubangiji na ba zai karba mini ba to kaga annabawa ma basu tabbacin in sun yi addu'a za a karba to kai kace in kai addu'a dole sai Allah ya karba kai a matsayin ka nawa wa ad'u rabbi ce asa tana yi wa annabi shu'aib ya ce wa ma yakunu lana an na'uda fiha illa an yasha Allah ba zai yiwa mu dawo ga hanyar kusa yan Allah ya so shi da kanshi bai ce ba ba zai iya kafirta ba don ya san halin ubangiji to kai ka dokan makankala sisi daga ina an gane ko eh shi wannan ai ba zancen baudewa bane asallahu an yi atiyani bihim eh duk da yake da sun yi tarayya wajen rashin tabbat amma shi asali ya ce nan wajen imani ne ake zance da'uwa annabi yusuf ko rashin dawo shi bai da alaka da imani shi mun gane ko Allah ce falamma atazalahum lokacin da ya kaurace musu bai ce wala hunna ba domin akwai mata akwai maza mushrikai a zamanin shi wa ma ya'buduna min dunillahi da abinda suke bota ma wanda ba Allah ba bai ce wa man ya'buduna ba saboda suna bota ma al-asnam ita kula ta aqilu bin nisbati lana la bin nisbati ila Allah wa idh qala ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnama al-aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin Allah ce to wahabna lahu ishaqa wa yaqub mun bashi mun yi mai baiwa kaga ba da yaya kiran baiwa ce ishaqa da yaqub wa kullan ja'alna nabiyya dukkan su mun sanya su annabawa ko nabi'a a qira'ata nafi' bayani ya gabata dazu dazun nan kan ko ma'anar su daya ko ko gudan daga nabuwa ne a sharaf gudan kuma nabi'un fa'ilun bi ma'anar fa'il munabbe mai ba da labari ko ko fa'ilun bi ma'anar maf'ul munabba wanda ake ba labari Allah ya ce to wa wahabna lahum min rahmatina mun ba su daga rahamanmu domin rahama Allah tana da faɗi bayyuwa su kaɗe su kwashe waje alna lahum lisanu sidqin aliyya mun ba su lisanu sidqin halshi na gaskiya aliyyan madaukaki asalin aliyyan aliyuwan ne daga uluwu ne sai wawun ta zo karshe sai an kada ta da yawo an gani ko to wannan kisa akwai abubuwan cewa a kanta na farko wa a atazilu kuma yace zai kaurace musu sakamakon ya kaurace musu don Allah falamma atazalahum wa ma ya'buduna min dunillahi wa habna lahu ishaqa wa yaqub sai Allah bashi ishaqa wa yaqub ba sai kun fahimta ba man taraka shay'an lillahi awadahu Allah ko ba kana bane khairan min duk wanda ya bar wani abu in don Allah ya bar shi ba dan dole ba to Allah zai musanya mai da mafi alkhairi mun gane ko wannan kenan abu na biyu wanda ya kamata mu gane a nan ɗa shi na iya baban shi wa'azi amma da usulubi mai kyau kuma yadda uba shi na iya maɗari wa'azi wa yi tsakarar lukumanu libnihi wa huwa ya yi zuhu ya bunayya la tushrik billah ko ba ka nan bane to sannan kuma na Allah ya ce waje alna lahum lisanu sidqin aliyya dama ibrahim ya roki halshe na gaskiya yace waje alli lisanu sidqin fil akhirin to yanzu ba shi kadai ba ƴaƴan shi an ka ba waje alna lahum bai ce lahu ba eh ya zan jami'i malam billu sannan kuma abin nan waɗansu wajen hada alqur'ani nan kaga na farko ce ya abati lima ta'budu na biyu yace inni qad ja'ani na uku la ta'budu shaytan na ƙarshe kuma inni a khafu sai ka gane na farko bai da inni na biyu yana da inni na uku bai da inni na hudu shina da inni kinan na farko ba a fara da inni ba na biyu inni to sai a ƙetare kuma babu inni ga na uku sai ga zuwa ga na hudu yawwa wajen har da alkur'ani sai abu na ƙarshe da ya kamata mu kawo a gurguje shine cewa sunan Allah ar-Rahman waɗansu sun ka ce nan kamar cikin balaga bai dace a kawo ar-Rahman ba tun da cewa an kai ya abata inni a khafu an yi masaka azabun min ar-Rahman ina tsoron azaba ta shahika daga Allah mai rahama sun ka ce ya kamata a ce inni a khafu an yi masaka azabun an gane ko min al-aziz misali mabuwayi ne amma bai dace a ce ar-rahman ba sun kace mun gane ko sun kace kenan suna ar-rahman yana nufin Allah mai sadar da na ar-rahman suna Allah wai ba rahama yake ni ba yana nufin Allah mai sadarwa daga ar-rahim ne sadarwa kenan bai da alaka da tausayi wannan kuskure ne ai cewa ina jin tsoro kuma da yace min ar-rahman dan ya kwadaitar da baban shi ya gane Allah yana masa rahama kul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah mun gane ko sannan in ka diba cikin التعبير القرآني نا أستاذ الدكتور فاضل سام الرائي يتشي شي جو نا سورة مريم جو يعني أنت أصل جو شيني إسكا أما أنا نهم أسلوب انت سنة الله من رحمة يا ويتو أتكين كاغا قالت إني أعوذ تتمي بالرحمن منك إن كنت تقيا كاغا سنة الرحمن أنك أنفاني دشي sannan kuma nan ya ce mi ya abata inni akhafu an yamassaka azabun min ar-rahmani sannan kuma can gaba ya ce idza tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujadan wa bukiya ko ba kana bane sannan kuma yace jannatu adn lillati wa'ada ar-rahman ibadahu bil ghaibi innahu kana wa'duhu ma'tiya ko ba kana bane sannan kuma yace mi wa qalu ittakhadha ar-rahman waladan laqad ji'tum shay'an idda sannan kuma yace yawma nahshuru al-muttaqina ila ar-rahmani wafda ila ar-rahman kaga dai surar dai jawukinta kuma yace وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا yace jawwakin ta wannan suna ake amfani da shi kaga cire wuri guda don kai kafa hujja da shi nan ma mas'ala ce wadda kaga akwai rashin fahimtar usulubin alqur'ani jawwa iska amma da nuhin usulubi to wannan shi ne abinda sun ka kawo kuma ibn jarir tabari ma yana amfani da wannan ka'ida ya ce ghalib ghalib kamar abin da Qur'ani ya hewa amfani da shi wani bi in yazo can tarjihi yana rinjaye suwa da ma'anar da tafiye wanzuwa a cikin alkur'ani duk da yake wannan ba abu ne wanda za a ɗauka shi mutarid da an ce mutarid tabbatacce saboda ba dole bane don ko da yaushe tana zuwa kuma ya zamanto nan ba wannan wuri tana zuwa da wannan amma yayi tarjihi da shi cewa in ya zamanto galibin abin da take zuwa da shi kaza na to shi ya kamata a ɗauka Sheikh Muhammad Al-Amin Al-Shaqiqi rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin shi ma yayi amfani da wannan ya bi wannan ka'ida to ina ganin muna iya barinta haka to hafiyan da muka kawo ubangiji na mai damuwa ne da ni ya damu da ni an gane ko ko mai kula ne da ni sai kuma kissa ta annabi musa ita ma akwai taujibul qira'at wadhkur fil kitabi musa ko muse ga yadda masu abin da suke karantawa masu imala kinan da warshi da ke da taqlid kinan imala as-sughra in ka diba cikin alqira'at wa atharuha fi at-tafsir wal ahkam a safha ta 576 zaka ga bayani to wadhkur fil kitabi Musa asalin shi wadhkur Musa fil kitabi ka ambaci kissa annabi Musa a cikin alqur'ani innahu kana mukhlasan annabi Musa ya kasance mukhlas wanda Allah ya tsarkake shi Imam Asim da Hamza da Kisa'i da Khalaf Kufiyun sun karanta mukhlasan sauran kuma sun karanta mukhlisan ya kasance mai ikhlasi to bai yiwuwa kuma ya zamanto mai ikhlasi sai mi sai Allah ya bashi wannan dama shi ya sama masu tajihul qira'at sun kace Allah ya ce inna akhlasnahu mu ne muka tsarkake su kaga an yi tawjihin wannan qira'a ta mukhlasan kenan shi ko mukhlis wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-din fa'budillaha mukhlisan lahu ad-din fad'ullaha mukhlisina lahu ad-din walau karihal kafirun innahu kana rasulan annabi Musa ya kasance manzo sannan kuma nabiyan kuma ya kasance annabi mun yi bayanin bambancin manzo da annabi wasu sun ce manzo shine wanda annabi shine wanda an kai ma wahayi kuma ba a ce gaya ma kowa ba ko ba ka nan bane wannan magana kaga kuskure ce tun daga in ka kalli ma nabiyun qira'a tanafi nabi'an fa'ilun ne bi ma'anal fa'il wanda an ka bashi labari to Allah kuma bai maka wahayi ya ce ka kade kai aiki da shi ka gane ko kuma in mun ka ɗauki fa'ilun bi ma'anar maf'ul to nan ma ya fi fitowa ƙarara kenan fa'ilun ne bi ma'anar maf'ul munabba wanda ake ba labari to amma in mun ka ɗauke shi fa'ilun bi ma'anar fa'il ya fi fitowa ƙarara domin munabbi'un ne mai ba da labari to shi ko ya ba da labari kenan ai babu zance a ce kuma bai gaya ma kowa kuma Allah ya ce kanan nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu an-nabiyyina mubashirin wa mundirin wa anzala ma'ahumul kitaba kaga mubashirin suna bushara wa munziri da suna gargadi to kenan kuma ya za iya ce ba su gaya ma kowa ba yawwa sannan kuma wasu sun ce a'a shi annabi ba a bashi littafi ba sai kuma Allah ya ce wa anzala ma'ahumul kitab Allah ya saukar da littattafai alkitab aljinsiyya ce kenan wannan yana nuna cewa ba an ba su littattafai to zance dai mafi inganci bambanci tsakanin annabi da manzo shine shi annabi ko an bashi littafi ko ba a bashi ba an gane ko yana yiwa a ce ya aiki da shari'a wani manzo kamar yadda Allah subhanahu ta'ala ce inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu wanda suke hukunci da at-taura kaga annabawa ne mun ji wannan da kyau ko yawwa to kaji tawjihin mukhlis da mukhlas Allah ce to wana dainahu mun kira shi min janibi turi ta gefen atur dutsi al'aimani na dama ko mafi zamantowa dama an gane ko dama ta annabi musa ba dama ta Allah ba don wakilta ya daihi ya biyu shi Allah ko ina dama na gari shi kamar da cikin hadithi wa qarrabnahu Allah ce mun kusanto da annabi musa najiyan don ganawa da shi daga annajuwa ne na juyan ne tun da wawon ce sai an kamar da ta yawon saboda ta yi bakwanta da wato yawon an gane ko na akwai ijimali cikin ka'ida ta usulun tafsir mu yi hattara malam bello allah ce wakar rabna hu mun kusa so da shi na jiyan mini ne ganawa ko eh to akwai ijimali kama abin ya zo dunkuri ya allah ya gana da annabi musa eh to gana in akwai ta kaga sai a hudu ta ya an ka gana da shi Allah ya gana da annabi Musa lokacin da ya hito daga Madiyana za shi kasa bai san ma inda ma za shi ba za a ce koko ya fito daga kasar Madiyana zai ke wani wuri an gane ko ko mu ce ya koma zai koma kasar misra tunanin shi sun mance da laihin da ya musu misali ɗaike to Allah ya faɗi wannan wa hal ataka hadithu Musa idh ra'a naran fa qala li ahlihi kuthu inni arastu naran la'alli atikum minha bi qabasin aw ajidu 'ala an-nari hudan falamma ataha bi ya Musa inni ana rabbuka fakhla'an 'alayka innaka bil wadi al-muqaddas tuwa wa ana akhtartuka fastami' lima yuha inna li ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqim as-salata li dhikri inna as-sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a fala yusaddannaka 'anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda wa ma tilka bi yaminika ya Musa qala hiya 'asaya atawakka'u 'alayha wa awshu biha 'ala ghanami wa li fiha ma'arib ukhra أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك ما يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذ فيه في التابوت فاقذ فيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفره فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا فرعون إلى فرعون إنه طغى قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وعرى فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى gana washi ta zo cikin suratul taha ta zo cikin suratul qasas ko ba haka da bane ta zo cikin suratul namli da sauran dai wuraren da an ka faɗe ta ko a faɗe ta da faɗi ko a faɗe ta matsakaiciya ko ya zama to an faɗe ta a dunkule malam bello ƙasar yaman ce tana yaman mun gano da dake ko yawwa sannan kuma wa qarrabnahu najiya bata kare ba akwai ijimali idan mun ɗauki duk ganawar da sun kai to ai ba ganawa guda bace bayan waccan gana akwai ta ganawa da annabi Musa da yi da Allah wa wa'adna Musa 30 laylatan wa atmamnaha bi 10 fa tamma miqatu rabbih 40 layla wa qala Musa li akhihi Harun akhlifni fi qawmi wa aslih wa la tattabi' sabila al-mufsidin wa lamma jaa Musa li miqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilayk qala lan tarani walakin anzur ila al-jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani falamma tajalla rabbuhu lil-jabal ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilayk إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين gana wa kina al-ijmal wa tafsil in baka gane ga ka'ida tafsirin qur'ani da ilimi sai a barka mun gane ko yasa cewa waɗannan ka'idodi ba su da amfani kuskure Allah ya muna bai kyau to Allah ya ce wa habna lahu min bashi min rahmatina daga rahamanmu ko ko min rahmatina saboda rahmat mu min ta zanta aliliya in ka ce min rahmatina in ta zanta ba'idiyya min ba'd rahmatina ko ko min rahmatina ta zama to mi ta zama to ta aliliya ai min ajli rahmatina akahu kenan wa habna lahu akahu mun bashi dan uwan shi haruna annabi haruna nabiyan ko nabi'an mun yi bayanin wannan daga annabuwa ko ya zama to dun ma'anar su ɗai ko annabiyu daga annabawatu ne shine asharaf annabiyu kuma daga annaba'u ne munabba'un ismul maf'ul mai wanda ake ba labari ko munabbi'un mai ba da labari kuma dukkan su babu wani cin karo da juna tsakankanin su kamar yadda bayani ya sha mai mito akan haka kenan mun ba shi dan uwan shi annabi harun ya zama to annabi saboda ya roki Allah ya ce waje alli waziran min ahli ko haruna akhi ko ba haka nan bane yawwa to nan waɗansu sun ka ce babu wanda ya taɓa yi wani addu'a irin addu'ar da annabi musa yawan annabi haruna saboda ya roƙi allah ya mai da shi annabi kuma allah ya ba shi annabta amma tare da cewa annabta zaɓi ce da allah bai yarda da haruna annabin da ba zai zaɓe shi ba ban sani ko mun fahimta ba ɗai ke to amma wannan magana tana da rauni addu'ar da annabi ibrahim ya yi ya ce rabbana wa ba'a fihim rasulan minhum Allah ka taro wa mutanen makka annabi sallallahu alaihi wasallam babu addu'a da ta kai da malam bello ga a wayoyinka saboda kasa akwai yan kakale waɗanda jira suka yi a haɗi su ce ba haka nan bane Allah ya kyauta to marmakon a ce haruna a kahu sai an ka ce mi a kahu haruna kaga haruna ya kamata ya zama to gaba saboda shine asuna alam sai sun ka ce to shi haruna badali na na wato a kahu muna ji ko a cikin ilimin nahawu to in ka diba ma irin wannan i'rabi akwai shi da kuma inda yazo a cikin ad-durrul masun wajen qalat al-mala'ikatu ya maryam inna allaha yubashshiruki bi kalimatin minhu ismuhu al-masih isa ibn maryam to nan al-masih an gari ko ismuhu al-masih isa ibn maryam to tsakanin al-masih da isa da ibn wani ne kamata ya zama to gaba kadiba cikin ad-durrul masun fi ulumil kitab al-maknun a karkashin wannan aya zaka ga bayanai wallahu ta'ala a'lam ko baka da madi to sai mu je gaba Allah ce to wazkur fil kitabi isma'il ka ambata a cikin littafi isma'il asalin shi wazkur isma'ila fil kitab innahu kana sadiqal wa'di ya kasance mai gaskata alƙawari wa kana rasulan nabiyya ya zama to rasul manzo ne kuma nabiyan annabi ne mun sha fada nabiyan da shi da nabi'an a qira'ata nafi' ko su zama to ma'anar su daya ko ko guda daga annabuwa ne guda kuma daga annaba'u ne shi kuma annaba'u ko zama to fa'ilun bi ma'anar fa'il kenan munabbe mai bada labari ko kuma fa'ilun bi ma'anar maf'ul munabba mun gane wannan ko yawwa suna kawo wata kissa sadiqal wa'di annabi isma'il wai wani mutum na sun kai alƙawari ya ce da ta ina zuwa cin kasuwa yadda sai bayan ko sati na ko gobe na sai dawo iske shi tsaye ce mai lahiya yace a tun alƙawarin da muka da kai na da tsaya wannan kistoshi ne suke kawo wa babu wani ni dai ban cimma wani nasu ba wanda ya tabbatar da wannan amma dai tunda Allah ce mai cika alkawali na tabbas mai cika alkawali na kuma babban alkawali ai cika alkawalin su tsakanin su da Allah ba wai tsakanin su ma da mutane ba wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakah ya kasance yana umurta iyalansa da sallah da zakka wa kana inda rabbihi mardiya ya kasance a wajen ubangijin shi abin yarda asalin mardiya marduya ne sai an kamai da wawun ta koma ya'u saboda sun yi makwabtaka tun da maf'ulan ne marduya mun gane wannan ko malamai suka ce wasu daga cikin malamai shine cewa wato in kana son daga cikin abin da ke sawa Allah ya je yarda da kai ka zamanto mai sallah dan wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakah ba san ko mun fahimta ba sai ce mi wa kana inda rabbihi mardiya to amma abinda sun kamanta ya kamata a kawo tauhidi tunda sallah in babu tauhidi ai ba a karbar ta babu abinda sa Allah ya yarda ka irin tauhidi sauran kuma sai su ƙara sawa Allah ya ƙara yarda da kai sauran abubuwan ka na ibada da mu'amala wadhkur fi kitabi idris ka ambata a cikin littafi ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam annabi idris asalin magana wadhkur idrisa fil kitab innahu kana siddiqan nabiyya ya kasance mai yawan gaskiya ne siddiq fi'il nabiyyan a qira'ata nafi nabiyan mun sha fada ko ya zamanto annabiyu da shi da annabiyu dun ma'anar su daya ko annabiyu daga annabuwa huwa sharaf shi kuma annabiyu daga annabu ne sai zamanto fa'ilun bi ma'anar fa'il munabbi mai bada labari ko fa'ilun bi ma'anar maf'ul munabba wanda ake ba labari mun sha fada wannan ko to wannan siddiqan nabiya ya zo a kissa ta annabi ibrahima innahu kana siddiqan nabiya idh qala li abihi nan ko innahu kana siddiqan nabiya sai ce mi wa rafa'nahu don a gane bambanci mai hada alqur'ani wa rafa'nahu mun daukakar da shi makanan aliya matsayi madaukaki to nan in ka diba cikin musamman wani littafi da ake ce madurratun nasihin wanda galibin yana kawo asaro inda musu inganta ba sai sun kace annabi idris yanzu yana cikin aljanna wai mala'ikan mutuwa ya zo sai ya tambaye shi yana kake dokar rai ya ce ai shi bai dokar rai sai da izinin allah ya ce to shi na so a doki rai ya ce ban dokar ranka sai da izinin allah sai roki allah ya ce ya doki ran shi sai an ka doki ran shi amma an ka ce a kashe kaihin mutuwa ko so ɗari na a sa kashe guda to da an ka doki ran shi an ka maido shi an ka mayar mishi bayan an kashe kahin mutuwa cikin 199 a ranar sai aka ce kakakan jiya sai ce kamar yaji ana ɗiba kwata shi na ana sa watanka sai da an ka kare higa ta sai ce mai to don Allah yanzu yana son ya kai shi aljanna ko sama ta daina sun ka fara shin ayyace ya kai shi aljanna ya kai shi aljanna da kai shi aljanna sai bayan ya dan taba dadin ta sai ce mai to yanzu mu dawo duniya sai ce shi ai ba bawa na to wannan kasoshi galibi ba su inganta ba babu wani dalili a kansu mun gane ko ya uwa to Allah ya ce ulaika alladhina an'ama Allahu alaihim ana iya cewa ula'ika an amallahu alaihim sai ka ce ula'ika alladhina an amallahu alaihim to nan shin tana nuhin alhasr waɗanda su kaɗai ne Allah ya mani ima a'a ba su kaɗai Allah ya mani ima ba hasr idafi ne irin ni'imar da Allah ya musu ba ko babu wanda an kai ma irin ta an amallahu alaihim minan nabiyyin na annabawa min zurriyyati adam ko na daga zurriyyat annabi adam wa min man hamalna ma'anuhin da waɗanda mun ka ɗauka tare da annabi nuh ومن ذرية إبراهيم دكم ذرية أن إبراهيم وإسرائيل دا إسرائيل شيني النبي يعقوب كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة سي الله يتمي ومن من هدينا دكم تكون وأن دمونك شرية دسو سنة لكي وأن أنك بان إماكو wajta bainakum mun ka zabe su suna daga cikin waɗanda mun ka shiryas mun ka mun ka shiryas in ka diba cikin suratul an'am akwai tafsirin wannan وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتله قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين من قالوا أنكم to kadiba cikin addurrul masun fi ulumil kitabil maknun wagga min da an kai ta kawo a cikin aya min zurriyyati adam wa min man hamalna wa min zurriyyati ibrahima wa min man hadina wa shtabaina shin wai wagga min din menene ma'anar ta cikin ma'anonin da min take dauka ka koma cikin addurrul masun fi ulumi kitabil maknun dan nan wannan wurin ya kawo maganganu masu yawa kwarai da gaske waɗanda ɗalibin ilimi zai iya ɗauka sannan kuma in muka diba cikin suratul nur wajen wa yunzilu minas sama'i min jibalin fiha من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالابصار لما تي الضر المسون في علوم الكتاب المكنون يا كما غنغنو ما سيوا والله تعالى اعلم sai Allah ce to waɗannan idza tutla alaihim ayatul rahman in an karanta musu ayoyin Allah mai rahama kharru sujjadan za su fadi suna sujjada wa bukiyan suna kuka wanda ya san Allah to Allah ya ce to fa khalafa min ba'dihim khalfun sai an ka samu masu mayewa bayan su waɗansu malamai suka ce an ka ce khalfun da sukuni sukunul lam kenan masu mayewa waɗanda ba nagari ba in an ka ce khalafun kuma na ƙaurai nagari wasu kuma sun ka ce a'a kawai duk ma'adar su daya amma dai a hankalta ma sai yaki shi zai bambantawa adaa'us salata waɗanda sun ka tozartar da sallah wattaba'ush shahawati sun ka bi shahawa char shawoyi Allah ce fa sawfa yalqauna gayya da sannu za su haɗu da gayya wata wuta ce an gane ko akwai waɗansu masu izgiri da alkur'ani sai tufa sau kwayar ƙauna gayya za su haɗu da gayan tuwo wannan ba shi ne ake nufi ba an gane ko za su haɗu da wasu kunsu za su halaka da za su haɗuwa da halaka domin alghayyu shi ne ni halaka wa in yaro sabila rushdi la yattakhidhu sabila wa in yaro sabila alghayyi yattakhidhu sabila amma gayyan wato wuta ce shi ko don da kwada cikin wannan wuta ai ya halaka amma ba halaka ake nufi ba illa man taba Allah ce to sai wanda ya tuba wa amana kuma yayi imani wa amila salihan ya aikata mi aiki nagari fa ulaika yadkhuluna aljannata wadannan za su shiga aljanna in mun kadi ba kharru sujadan wa bukiya imam hamza da imam al-kisai sun karanta wa bikiya wa bikiya sun yi maba'ul kasra saboda itba'in kasra ta mi ta kafun tunda ya'un ta gabaci kafun abin bukiya kasra ta kafin da ta gabata sai an kai itba dinta ba sani ko mun fahimta ba amma duk ma'ana guda ce sai Allah ce to illa man taba sai wanda ya tuba wa amana ya imani wa amila salihan ya aikata aiki nagari fa ulaika wadannan yadkhuluna aljanna an gane ko yawwa wato imam ibn kathir al-makki da imamu abu ja'far al-madani da imamu abu amr ibn al-ala al-basri da imamu yaqub al-basri sun zammi al-basriyani da imamu shu'ba wanda rawi ne na asim sun karanta fa ulaika yudkhaluna al-jannata waɗannan za a sanya su aljanna an gane ko wala yuzlamuna shay'an ba za a zalunce su komai ba shay'an nakira fi siyaqin nafi tufidul umum an gane ko sauran sun karanta yadkhuluna al-jannata za su shiga za a shigar da su da izinin Allah kuma za su shiga shi kenan babu wani matsala tsakanin kira'at ke Allah ce to jannati adnin lati wa adar rahman yadkhuluna aljannata sai ce jannatin kuma aljanna daban-daban a ya ce yadkhuluna aljannata bai ce jannata adnin ba sai ce jannati adnin alramma ko ka dauki aljinsiya ce ana nuhin kowanne daga cikin su yana da tashi aljanna mun gane ko to jannatin sai zama to jam'i kenan aljinsiya ce nan kuma an yi an kawo shi jam'i babu wata matsala za a yudkhaluna aljannata ko yadkhuluna aljannata ay yudkhaluna za a shigar da su yadkhuluna za su shiga aljannata aljinsiya ce jinsal janna ko kuma a'a yadkhuluna aljannata za su shiga aljanna babba to jannatin kuma kowane a cikin yana da tashi aljanna kamar gidan haya ne kowa yana nashi yana nashi daki ko ku a ce gida ne babba na uba kuma yana da iya kuma kone da nashi gida a cikin gidansu shi yasa da yace wasari'u ila maghfiratin min rabbikum sai ce wa jannatin ardu haka jannatin yace can kuma yace wani wuri sai ce jannatin kuma to kaga wannan can janna ana yi lokaci jinsin aljanna annakira lil tanwi ko da mutu janna guda ce babba kuma kowa shi da tashi a ciki kuma manyan guda hudu ne wali man khafa maqama rabbih jannatani wa min dunihima jannatani sannan sai kuma kowa ya zama to irin tashi Allah ce to jannati adnin aljannata tabbata ta dawwama allati wa'ada ar-rahmanu ibadahu bil ghaib wanda Allah ya ma bayin shi wa alqawli bil ghaibi a koye gaibi ce to yan ce aljanna gaibi ce kuma gashi Allah ya bamu labarin ta a'a sauran abubuwa koye suke ba mu san su ba ita kanta aljanna gaibi ta don mu ganta ba amma mun yi imani da ita mun gane ko yawwa innahu kana wa'duhu ma'tiyan alqawlin Allah ma'tiyan mai zuwa na wasu malamai sun fassara shi da atiyan zai zo ko ko ma'tiyan za a zo mishi in mun doke aljannati za a zo mata ko ba karan bane ko kuma atiyan zai zo kiyama za ta zo inna sa'ata la'atiyatu wa'duhu alqawlin sa bai ce wu'uduhu ba yayi jam'in su saboda mufrad ne mudafun ila al-ma'rifa ya kuma ni jam'i wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha ay an'ama Allahi akiru shi an gane ko yawa dan kakka zo ka abin ga sannan Allah ya ce la yasma'una fiha lagwan ba sa jin a cikin aljanna lagwan ya sassar magana wasu ka ce allahu ya sassan magana wasu ka ce a allahu ma la fa'idata lahu min qawlin aw fi'l duk abin da bai da amfani ko na magana ko na aiki to ba komi suke ji ba illa salaman sai mi sai sallama wasu ka ce to istithna'in munqati' ne domin ita sallama ba ta cikin lagaw ba jinsin su guda ba an gane ko yawwa shi yasa don in kaga istithna'i cikin qur'ani ka diba shin muttasil ne ko munqati' akwai mawadi' muttafaqun 'alayha muttasil ne akwai mawadi' muttafaq 'alayha munqati' ne akwai mawadi' mukhtalif mukhtalafun fiha sai Allah ya ce to walahum rizquhum fiha bukratan wa ashiya suna da arzikin su a cikin aljanna bukratan safiya wa ashiyan da marice lahum bai ce wala hunna ba ai akwai mata yan aljanna ko ba kadan bane kuma akwai hurul ini a to bai ce wala hunna ba li taglibi janibin dhukuri ala janibil inath an gane ko shi wa ashiyan asalin shi wa ashuyan ne saboda asha ya ashu ake cewa ya samu dundumi to shi kuma ce saboda gani yana raguwa shi san kira shi ashiyi to an ce suna da bukuratan wa ashiya arzikinsu dare sahiya da marice wasu ka ce to ayi ta aljanna babu rana babu wata wannan lokaci fa idza mariqa al-basar wa khasafa al-qamar wa jumi'a ash-shamsu wal qamar to babu rana babu wata ina safiya kuma ina marice kuma Allah ce la yarawna fiha shamsan wala zama harira wasu ka ce ana nufin can aljanna Allah zai mata sahiya da marice nata ba shikenan ba wasu ka ce a'a kowane lokaci ake nuhi kamar yadda nan duniya ku kun ɗauki sahiya da mace sai an kai muku magana irin abin da kuka gane ba dawo sai Allah ya ce ni tilkal jannatu waccan ita ce aljanna saboda ba a shiga cikinta ba tana kusa ga mutum tana nesa ga mutum tun da bai zo ba kuma tana kusa ga mutum in yana da imani musamman in yi mutu akan imani tilkal jannatu wacce ita ce aljanna nuri su min ibadina muna gadar da ita wato bayin mu kenan an gane ko imam ruwais wanda rawi ne na yaqub ya karanta nuwarrisu daga warrasa kenan fa'ala yufailu taf'ilan nurisu kuma daga aurasa yurisu irasa muna ganar da ita min ibadina daga bayan mu mun kana taqiya daga jin tsoron Allah ashe in kana son ka samu aljanna ka ji tsoron Allah Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami'al muslimin yace ita kalima ta takawa ja'al kalimatun jami'atun li khairai dunya wal akhirah kalima ce wadda ta tattaro duk alherin duniya da lahira duk abin da ka sani duniya da lahira in dai na alkhairi na to cikin takawa ya kare wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra annabi yusuf ya ce ma yan uwansa innahu man yattaqi wa yasbir fa inna allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin kaji dalilin cin nasara akan makiya kuma Allah ya ce bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadha yumdidukum ya ana so a samu taimakon Allah sannan kuma mi Allah subhanahu wataala ya ce wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kayduhum shay'a in kuna so Allah taimake ku cutar cutar kafirai ba za ta cutar da ku da komai ba in kana son ilimi mai amfani ka ji tsoron Allah ya ayyuhal ladina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana in kana son Allah ya gyara maka zuriyar ka bayan ka ka ji tsoron Allah wal yakhsha ladina law taraku min khalfihim dhurriyatan dha'afan khafu alaihim ko ba haka nan bane in kana son aljanna kuma tilka aljannatu allati nurisu min ibadina man kana taqiya in kana son ka tsere wai ga sirati ka ji tsoron Allah wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil ladina taqaw wa nazaru zalimin fiha jafiya in kana son in shedan ya fisge ka ka kubce ka ji tsoron Allah innal ladhina taqaw idza massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idza hum mubsiruna in kana son ka samu taimakon Allah Allah ya kasance tare da kai ka ji tsoron Allah inna Allaha ma'al ladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun da sauransu sai ka dibo kuma sifofin masu takawa cikin qur'ani da ayyukansu suna nan ko iddat lil muttaqina lil muttaqina alladhina alladhina alladhina alkur'ani yana magana to aya ta gaba da za mu je wajen taujihul qira'at a wajenta shine inda Allah subhanahu wata'ala ya ce wa yaqulu al-insanu dan adam yana cewa malamai sun kace kafiri ake nufi saboda ba wanda zai faɗi wannan magana sai wa sai kafiri yace a idza ma mitu ina fata an fahimce ni Abdullahi ibn Zakwan wanda rawi ne na Abdullahi ibn Amir bi khulufin anhu kidan da sabani an gane ko shi yana karantawa da alhamza guda an gane ko idza ma mitu kinan idza ma mitu nan ba tambaya yake yi ba a idza ma mitu kinan tambaya yake yi idza ma mitu labari yake bayarwa tana yiwa a wani lokaci yanzu da abin da sigatul istifham in yana cikin mutane yayin tambaya ta izgili mun gane ko wani lokacin kuma yayi mi ya zo da abin a wajen labari idan ma mitu la sofa ukhraju hayya shi na maimaita magana don saboda iski to yana cewa wai in nin mutu an gane ko an ce wai in yan mutu ba sani ko mun fahimta ba yawwa imamu nafi al-madani da imam hamza al-kufi da khalaf al-kufi da imamul kisa'i al-kufi da hafs wanda rawi ne na asim sun karanta mitu kenan idan ya mutu a idama mitu sauran sun karanta a idama mutu daga mata ya mutu idan ya mutu da saufa ukhraju hayyawai an ce za a fitar da shi rayaye Allah ya ce awala yadhkurul insanu shi yanzu shi dan adam baya tunani ina fata an fahimce ni yawwa abin nan imam ibn kathir al-makki da abu amr ibn al-ala al-basri da imamu yaqub al-basri sun zan al-basri yani da hamza al-kufi da imamu al-kisa'i al-kufi da imamu abu ja'far al-madani da khalaf al-ashir an gane ko yawwa sun karanta awala yadhakkaru al-insan daga tafakkur kenan dan adam asalin shi awala ya tazakkaru al-insanu ne aka mai da ta'un ta koma zalu shin dan adam baya tunani sauran kuma sun karanta awala yadhkuru al-insan daga zakara yadhkuru shin bai tunawa ko kace duk ma'anar su daya ko kace yadhkuru yayi tunani kadan yadhakkaru ya matsa yayi tunani anna khalaqnahu allati mun kalice shi min qablu can gabani wala me ku shay'an bai kasance komi ba kaga bai tunanin wannan Allah ce to fa wa rabbika na Allah ya rince da kanshi karshen rantsuwa ke Allah yana rantsuwa da duk abin da ya gada ma ko ya rince da kanshi ko ya rince da duk halittunsa domin duk halittarsa tana nuna Allah yana da kudura yana da iko amma kai baka da izinin ka rance da wani in ba Allah ba kenan domin rantsuwa tana nuna girmamawa to mu in za mu yi rantsuwa mu rantsuwa da Allah nuna girmamawa gare shi ko Allah ya gada ma ya rince da duk abin da ya gada ma saboda babu wani abu saman shi balle a ce Allah zai rantsuwa da wani abu dan ya girmama wannan abin mun sani ko mun fahimta ba hadisi na manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam man kana halifan falyahlif billah sai ce mi aure yasu sai Allah subhanahu ta'ala ce fa rabbika ina rantsuwa da ubangijinka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wal idafa lit tashrif lanahshurannahum zamu tado su bai ce wa nahshuruhunna ba والشياطين كما ذا متادو شيطان ثم لنحضرنهم ذا مكاوس حول جهنم كسن جهنم جثيا suna gurfane na fata an fahimta yawwa yawwa idan muka diba imam hafs rawi na asim da hamza da kisa'i sun karanta jithiyan sun yi mami sun yi ma jimun kasra to nan sai zaman tomi duk dai sauran sun karanta wato juthiyan sun yi zomma ina fata an fice sai zaman to da an karanta da kasratul jim juthiyan an yi itba'i ne saboda sa'un tana da kasra wancan kuma an kawo shi akan asul yawwa suna gugurwa ne inji Allah bai ce kuma la nahshurannahum wa nahshur wa nahshuruhu la nahshuruhunna ba li taghlibi janibi dhukuri ala janibi al-inath zan za a tado maza za a tado mata amma Allah ya ce summa lananzi anna sannan zamu cicciro min kulli shi'atin daga kowace jama'a ayyuhum ashaddu ala rahmani itiyan wanda ya fi taurin kai game da Allah itiyan hafs da hamza da kisa'i sun karanta itiyan sun kada sauran sun karanta utiyan dama asalin wannan ya'un guda wawun ne don daga ata ya atuni utiyan ne Allah ce to summa la nahnu a'lamu bil ladina hum awla biha siliyan Allah ce mu mun kai sanin wanda ya cancanta ya konu da wuta wal'iyadu billah siliyan hafs da hamza da kisa'i sun karanta siliyan sauran sun karanta suliyan daga saliya ya sula kenan nan duka ya'un ne guda biyu ba a cewa wawun ce an kamai da ya'un mu mun kai sanin wanda ya fi cancanta ya konu da wuta tun da ta'addancin su ba guda ba ne Allah ce to wa in minkum ba wani daga cikin ku illa wariduha face sai ya zo dab da wuta ko ku wariduha sai ya shige ta ma'ana kinan zai ketara ta kanta domin kalima ta wurud tana zuwa wani lokaci zuwa bakin gaba wurud kuma lokacin tana nufin mi shiga innakum ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha wariduna law kana haula ya alihatan ma waradu ba nan dukhul take nufi kadiba cikin adwaul bayan da kuma ad-durrul masul da kuma tafsiri na ibnu jarir at-tabari Allah ce kana ala rabbika hatman maqdiya ya kasance akan ubangijinka nan ba a cewa saman ubangiji gun ubangiji dan la yuzu listi'la ala allahi la haqiqatan wala majazan sannan kuma ala tushiru bil isti'la wal wujub tana nufin dole amma ba dole akan Allah ganin damar sana ya kasance gun ubangiji hatman tilas maqdiyan abinda an zartar da hukunci asalin shi maqduyan sai Allah subhanahu wataala ce thumma nunjil ladina taqaw sannan zamu tseratar da waɗanda sun kaji tsoron Allah ko ba ka dan bane yawa imam wato alkisa'i da yaqub sun karanta thumma nunjil ladina taqaw daga an ja yun ji in ja'an sauran sun karanta sun manu na jin ladina ta kau daga na ja yun ji tan jiyatan za mu ciratar da waɗanda sun kaji tsoro sun kaji tsoron Allah kenan ko sun kaji tsoron wuta ittaqaw rabbahum ko ittaqaw nar ko ittaqaw ma'asi Allah ya ce wa nazaru zalimin fiha jithiya za mu bar azzalumai jithiyan a gugurfane an gane ko yawwa ko jithiyan jithiyan a ta hafs da hamza da al-imam kisai Allah ce to wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin idan anka karanta musu ayoyinmu bayyanannu duk cikin qur'ani in ka ji an ce idza tutla alaihim ayatuna in dai haka ka ji shi to ka ƙara bayyana tun banda wuri guda sai cikin suratul anfal wa idza tutla alaihim ayatuna qalu qad sami'na law nasha'u la qulna mithla hadha qala alladhina kafaru kafirai za su ce ayyul fariqaini shin jama'a guda biyu wanne ne daga cikin jama'a guda biyu khairun maqaman sun kafi matsayi shine maqaman kenan matsayi kaji abin da suke kallo imamu ibnu kathir ya karanta muqaman daga aqama yuqimu kenan sai zamanto masdar ne na fi'li ruba'i kenan muqaman sai zamanto kenan ko ya zamanto masdar ne mimi muqaman ko kuma ya zamanto ismul makani an gane ko wurin wuri mai kyau na tsayawa wani na yafi saboda suna kallon gidajen suna kallon na mumin ne dama fi'li ruba'i muqam zai iya doka abu hudu ismul maf'ul kuma ya ɗauki almasdarul mimi kuma ya ɗauki ismul makana da ismul zaman cikinsu sai a zaɓi wanda ake ganin shi ne abinda ya fi fitowa a fili sannan ukun sai su biyo bayan shi tunda da an samu wanda an ka tsayar sai an samu wanda ya tsayu bayan an samu wanda ya tsayar sai an samu wurin da ya tsayu sai an samu zamanin da ya tsayu sai an samu kuma tsayuwar shi ko makaman na sulafi ne an gane ko wani na fi abin nan to idan mun ka kalli maqaman bi fathil mim shi kuma sai da mun to masdar ne mimi wani na fi alkhairin tsayuwa ko kuma da mun to ismu makani kenan khairu qiyamin wanne ne yafi alkhairin tsayuwa ko makanin qiyamin wurin tsayuwa wa ahsanu nadiya wani na fi kyawun majalisa inda aka zama ana tadi ana jin dadi Allah ya ce wa kam ahlakna qablahum min qarnin jama'a da dama muka halakar gabaninsu hum ahsanu asasan sun fi su kyawun asasan kayan ɗaki wari'iyan da kuma kallo an gane ko yawwa yawwa wato kenan ya zamanto yan an kalle shi ana jin daɗi ana ganin ya yi kama mai kyau sauran ƙura abin nan sauran ƙurra kuma sun karanta wariyan kina akwai karatu guda biyu akwai wariyan wariyan wasu malamai sun ce ri'iyan da shi da riyan duk ɗai alhamza ce an kamar ta koma yawon ina fata ana fahimta ta yawwa to wasu kuma suna ganin ri'iyan daban riyan daban ri'iyan shine kallo riyan kuma koshi an gane ko waɗanda sun fi su kiran kaya sun fi su ƙoshi in za a kalle su sun fi su wato kyawun kallo ba sani ko mun fahimta ba yawwa saboda abinda kafirai suke gani ko da yaushe su ne wato suke da wato kyawun kallo ina fata an fahimci ne to idan muka duba abin nan malamai suke cewa idan aka duba kina idan muka duba imam kalun wanda rawi ne na nafi da ibn zakwan abdullahi ibn zakwan wanda rawi ne na abdullahi ibn amir da abu ja'far sun karanta wariyan an gane ko sauran sun karanta wariyan mun faɗi saɓanin kira'at kuma kana iya duba cikin littafin addurul masun fi ulumil kitabil maknun na as-saminul halabi waɗannan ayoyin da muka kawo wajen awala yadhkurul insan kana iya dubawa cikin alqira'at wa atharuha fi tafsir wal ahkam safha ta 594 sannan kuma wajen thumma nunajjil ladina taqaw ka duba cikin safha ta 231 shi kuma wajen khairun maqaman zaka iya dubawa a cikin safha ta 387 wallahu ta'ala a'lam to daga nan sai Allah subhanahu wa ta'ala ayoyin da za mu tashi a kansu ko ayoyin da za mu tashi a kanta sannan mu bibiyo ayoyin aya ce ta saba'in da bakwai a cikin suratu maryam inda Allah ce a fara aitar labi ka fara bi ayatina ko ba haka ba za ku ga warsh a fara aitar labi ka fara bi ayatina ko ba ka nan ba ne shin baka ga wanda ya kafirce ma ayoyinmu ba ana kawo su cikin in ka diba asbabun nuzul daban-daban littafai da an ka yi za a ga wane ne ake nufi da wanda ka fara bi ayatina wa qala la utayanna malan wa walada yace za a bashi dukiya ranar tashin alkiyama wa waladan da yaya imamu hamza al-kufi da imamu al-kisa'i al-kufi sun karanta wa wulda an gane ko yawwa waɗannan wuraren da kalima ta waladan ta zo a cikin wannan wato sura kenan wurare guda wuldan wasu ka ce da waladan da wuldan duka luka ce ya ce za a bashi dukiya da 'ya'ya wasu ka ce a waladan ɗa guda wuldan kuma 'ya'ya za ku ga mutanen murtaniya su suke amfani da wannan luka yanzu kwarai wuld sai ka ce an ce uld mutanen mu uld na suka ce ba to sai Allah ce attala al-ghaiba shin ya linkayo gaibi ne ya tsinkayo gaibi ne amit takhadha inda ar-rahmani ahda ko ya rike alƙawli tsakanin shi da Allah suna da wani convention tsakanin shi da Allah da wani alƙawli da ankal tsara da ya faɗi wannan magana to wannan shine malaman usul fiqh suke kira as-sabr wa taqsim in mas'ala ta zo ana iya bin diddiginta a tace don a cimma mi gaskiya kaga attala al-ghaiba shin ya zin kayo gaibi ya gai cikin lawan mahfuz abin ta kaza inda rahmani ahada ko ya rike alƙawari tsakanin shi da Allah ya yi kalmar shahada bai yi ba to na ukun kuma am huwa kadhib ko kuma ƙaryaci na to sai bai kawo su tunda waɗanda biyu babu su kenan na ukun ba sai an hadi ba shi ne ake kira as-sabru wat taqsim ko at-taqsim was sabr da sirun ne as-sabru shine bincike an gane ko yawwa Allah ce kalla a aha sanaktubu ma ya kulu za mu rubuta abin da ya faɗa ba rubuta cikin lauhin mafuzu cikin lauhin mafuzu an ƙari mun gani ko kadiba cikin adwa'ul bayani wajen sanaktubu ma ƙalu cikin suratu ali imran sanaktubu ma ya kulu za mu rubuta abin da ya faɗa wani muddu lahu min al'azabi madda Allah ce za mu yi mishi na muddu lahu za mu bashi kenan asalin shi madda taimakawa to kaga taimako da azaba ai ba taimako bane za a yi mishi dai azaba irin wanda ta dace da shi Allah ya muna tsari wani risuhu ma ya ƙulu za mu gade shi game da abin da ya faɗa ma'ana dukiya da ni da 'ya'ya shi ne ma na ƙulu al'ijimali ne wa ƙala laƙuta yadda malon wa wani waya a tina farda zai zo mana shi kaɗai wannan kuma ba shi kaɗai ba ne walakar ji ita muna furada kama halakana kuma awwala marra ko ba karan ba ne yawwa Allah ce to wattakhadhu min dunillahi alihatan sun rike abin bauta kuma bayan Allah liyakunu lahum izza dan su zamanto izza da daukaka gare su buwaya kenan kalla Allah ce aha sayakfuruna bi ibadatihim su ababin da ake bauta ba za su kafirce ma ibadar da an kai musu ayoyi daban-daban sun yi bayanin wannan ko ba kadan bane to bai ce wa sayakfurna ba li taglibi janibin dhukuri ala janibil inas dan mata ma an bauta musu kuma da ce sayakfuruna bai ce satakfuru ba ai al asnam tunda akwai gumaka khallaba janibul uqala ala janibi ghairi al uqala sai yakfuruna bi ibadatihim za su kafirce ma ibadar da suka yi musu wa yakununa alaihim didda za su zamanto kishiyoyi gare su alaihim wa alaihinna tunda akwai kafirai mata to sai Allah subhanahu wataala yace alam tara anna arsalna ash-shayatin 'ala al-kafirina baka mun turo shaydanu ba akan kafirai ta uzzuhum azza suna motsa su motsawa daga azza ya uzzuna da alhamza shine wato kamar yadda tukunya take ta farfasa in ta yi zahi haka suke motsa su ga sabon Allah Allah kai mu da sani Allah ce fala ta'jal alaihim kakke musu gaugawa inna ma na'uddu lahum adda muna musu tattale ne tattale yawma nahshurul muttaqina ila ar-rahmani wafda dar da zamu turo zamu gaggaba mu'minai kuma zamu kora mu'minai ko zamu rakka su tunda rakkawa ita ce alamar girmamawa ila ar-rahmani zuwa ga Allah wafdan jama'a jama'a shi yasa an ce al-wufud yanzu galibi suna amfani da su kamar mutane sun ka zo wata kasa wadda ba ta su ba wa nasuqul mujrimina zamu gaggaba mujrimai inji malaman zauri zamu kora su ila jahannama zuwa ga jahannama wirdan suna cikin kishirwa Allah kai mu da sani la yamlikuna shafa'ata Allah ce ba su da izinin ceto su bayi illa ba su mallaka ceto illa man ittakhadha inda ar-rahmani ahda sai wanda rike alƙawari tsakanin shi da Allah in babu tauhidi babu ceto gare ka amma in kana da tauhidi ana yi a cece ka shi yasa Allah ce mala'iku wala yashfa'una illa liman irtada wa qalu ittakhadha ar-rahman walada sun ce Allah ya rike da ko kuma wulda ko baka nan bane mun ce imamu hamza da imamu kisai sun karanta wulda sun ce Allah ya rike da ko kuma Allah ya rike yaya saboda waɗanda suka faɗi wannan magana daban-daban ne yahudawa sun ce uzairu dan Allah ne kiristoci sun ce yesu almasihu dan Allah ne su kuma mushrikan laraba sun ce mi mala'iku ya'ya mata ne na Allah sannan kuma kafirai ne suke koyi da su inda suka gabace su don Allah ya ce wa qalatil yahudu uzairu ibn Allah wa qalatil nasara al-masih ibn Allah zalika qawluhum bi afwahim yudahiquna ko yudahuna qawla alladhina kafaru min qabl Allah ce to laqad ji'tum shay'an idda na an yi iltifati ba a ce laqad ja'u ba sai an ce ji'tum bayan an ce wa qalu bai ce wa qultum ba shi ne yasa Abdul Malik bin Quraib al-Asma'i yace ana kiran shi shaja'atul arabiyya al-iltifat shaja'atul arabiyya wai ma'ana jarumta ta larabci kana magana dan bayan sai ka bai da zuwa gare shi dan ba tsoron shi kake yi ba to Allah yana tsoron su ne Allah bai tsoron su subhanahu wata'ala to sai Allah ce takadu samawatu yatafattarna minhu an gane ko imamu nafi al-madani da imamul kisa'i al-kufi sun karanta yakadu samawatu sun yi tafkirin fi'ili domin as-samawatu mu'annath ne ghairu haqiqi ba sai ko mun fahimta ba in kuma wadanda sun karanta takadu samawatu an gane ko sammai sun yi kusa sai Allah subhanahu wataala ya ce yatafattarna minhu idan muka duba imamu abu amr ibn al-ala al-basri da imamu yaqub al-basri sun zammi al-basriyani da kuma imamu hamza da khalaf wadanda kufiyuna ne da shu'ba rawina asim al-kufi da ibnu amir ad-dimashqi sun karanta yanfatirna ya wato abin nan idan sai zamanto takadu samawatu yanfatirna sauran kuma sun karanta yatafattarna sune wato imamu nafi' al-madani da imamu abu ja'far al-madani sun zammi almadaniyani da ibn kathir almakki da imam al-kisa'i al-kufi da imam hafs rawi al-asir sun karanta ya tafattarna daga tafattara ya tafattaru tsatsagewa shi kuma yan fatirna na fata an fahimce ni sai malaman tawjihil qira'at al-ashr bil qur'an sun kace a safha ta 190 zuwa safha ta 191 ita qira'a yan fatirna an kawo mata an-nadhir kina an yi tawjihin ta bin nadhir tamka irinta ka qawlihi as-sama'u munfatirun bih kaga munfatirun daga infatara ne kuma bai ce munfatiratun ba saboda bai itibari annas sama saqfun ne domin as-sama'u muannas ne idza as-sama'u fatarat kaga ne sai ka wuta infatarat sammai sun yi kusa su tsage dai a takaice minhu min wato ta'aliliya ce saboda wannan magana da suke faɗa watan shaqqul ardu kasa ta yi kusa ta tsage wa takhirrul jibalu hadda duwatsu sun yi kusa su rugushi su nike kenan dan mi an da aulin rahmani walada ai li an da aulin rahmani walada mun ce imamul kisa'i da hamza sun karanta wulda don sun ce Allah shi na da da ko ko don sun ce Allah yana da yaya tun da jama'a da dama suka hudi wa ma yanbaghi lir rahmani an yattakhidha walada bai dace ga Allah bai riki da kenan ko wulda a qira'a ta hamza da kisa'i bai dace Allah ya riki yaya ba ko mu ce da in kullu man fis samawati ai ma kullu in ji malaman zauri ma nafiya ce kenan in kullu man fis samawati duk wanda ke cikin sammai wal ardi da kasai bai kasance ba illa atir rahmani abda sai ya zo ma Allah matsayin bawa laqad ahsahum Allah ya kiyaye su wa addahum adda Allah ya lissafa su lissafawa ahsa kiyayewa lissafewa shi yasa yanzu akwai wani ilimi da ake cewa statistic al ihsaiyat da gare shi an ka samu wannan wata rana Allah ba mu iko karatu za a yi karatun wannan a cikin muhadarat da ake yi ko gidan tele ko abin da ya kama da haka al-ihsa'iyat ka qur'ani ya hade ahsa al-ramma Allah ce wa kulluhum dukkan su ba ce wa kulluhunna ba tunda maza da mata ai duk za su zo ma Allah atihi za a zo su zo ma Allah yawmal qiyamati ranar tashin alkiyama za su zo ma Allah fardan kowa zai zo ba da ba mata ba dukiya ba gobe yadda Allah halice ka ko ba ka nan bane mun faɗi wannan ko ba ka nan bane laqad ji'tumuna ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مره mun gane wannan ko yawwa Allah ya ce to innal ladina amanu wa amilus salihat wadanda sun kai imani sun ka aikata aiki na gari sai yaj'alu lahumur rahmanu wudda Allah zai sanya musu soyayya ko ka ce Allah zai sanya soyayya tsakankanin su wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim ko ko Allah zai so su wani irin so na musamman shi yasa Allah ce ma annabi Musa wa alqaitu alayka mahabbatan minni wa litusna ala aini to dama in Allah ya soka sai ya saba yin shi soka kamar yadda hadisi ya tabbata da manzo sallallahu alaihi wasallam idan Allah ya so wani mutum zai ce ma zai sanar da Jibrilu sai ko shi ko Jibrilu sai sanar da mala'iku sannan kuma a sanya soyayya ta a bisa doron kasa Allah ya sanya mu daga cikin su Allah ce to fa inna ma yassarnahu bi lisanika mun sauƙaƙe wannan alƙur'ani ta halishan ka ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam litubashshira bihi almuttaqina don ka yi bushara ga masu tsoron Allah an gane ko yawwa litubashshira bihi almuttaqina imam hamza ya karanta litabshura bihi almuttaqina to litubashshira don kai bushara litabshura don kai bushara ko kuma litabshura don ka sanya farin ciki to dama yanka ba bushara ai zaka ji farin ciki ko kuma litabshura zaka sanya farin ciki kadan ga mutumin da yake da aikin shi kadan litubashira dan kai babban bushara ga waɗanda suke aikin suna alkhairi yana da yawa to watun dira bihi qauman ludda kai gargadi ga mutane wanda suke luddan masu yawan jayayya dama da kaga mutum ya cika yawan jayayya to bai cika son aiki ba shi yasa malamai suka gane wannan dan jayayya ne ba su ma damuwa da shi don kenan alamun sun shiga aita tattaunawa babu aiki shi ko ba yawan surutu ake so ba mi ake so yawan aiki yanzu a kasashen turawa shugaban kasa zaga ya zo ya yi magana ta minti biyar shikenan an ji an ci gaba da aiki a kasashen kuma na afirka da kasashen laraba sai shugaban kasa ya yi magana ta awa daya a fassara ta cikin duk yarurrukan kasa a yi sati ana fassara ta kafin wani sati shi wata magana kuma a ci gaba da fassara ta saboda babu son aiki da an zo wajen aiki yanzu kana da mutane shi yasa Allah ce wa qul i'malu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun ko ba ka nan bane ludda jam'i ne na aladdu mai yawan jayayya an gane ko shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ce wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya wa yashhadu Allah ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisab Allah ce to wa kam ahlakna qablahum min qarnin da yawa kam wagga khabariya ce tufidu takthir da yawa ahlakna mun halakar qablahum gabanin su su mutanen makka wa qablahunna kenan ba kawo mata bali taglibi janibin dhukuri ala janibin inaf min qarnin wagga min an kawo ta ne ta'kidi wa kam ahlakna qarnan kenan min qablihim hal tuhissu minhum min ahadin shin kana jin motsin dai daga cikin su nan min karnin an kara min gaban mafulun bihi littakidi silatul littakidi shi ko hal tuhissu minhum min ahadin nan ma hal tuhissu ahadan minhum ne an kara ta gaban wato mafulun bihi ka kau kana jin motsin hal tuhissu minhum min ahadin kana ganin wani ɗaya daga cikin su aw tasma'u lahum rikza ko ko kana jin motsin ɗaya an kare da su babu kowa to dan haka sai mutane su yi hattara yadda waɗancan kahirai ba su gagare Allah ba haka na kahirai da kowane zamani ba su gagare Allah babu kahirin da gagare Allah in ka gaba a kama su ba lokaci ne bai yi ba ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين babu kafirin da gagari Allah kare jira lokaci in bai musulunta na Allah ya bashi ikon musulunta in ko wanda bai musulunta na lokaci ne kawai ake jira Allah kai mana tsari to ga dukkan alamu suratu maryam ta zo karshe dan ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa da mun todi Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh